ka rike wannan zai taimake ka a ilimi me hukuncin wanda ya zo ya kashe mace mai ciki haddin kisan mutum ɗaya ne za a yi ko sai an hada hadda jaririn umar aka tambaye shi bai sani ba ina so ku gane wannan karatun yau ga abubakar an tambaye shi wani abu a ilimi bai sani ba ga umar an tambaye shi bai sani ba waɗannan su ne manya fa na kusa da annabi to yanzu akwai wani aibu ni gare ni ko kai dan an tambaye mu wani abu addini wai mu ce ba mu sani wai mutum wai yana jin kunya wai ya fi karfin haka baka da ikhlasi ne shi yasa kawai ka tarbiyantar da kanka ta abin da aka tambaye ka baka sani ba kawai ban sani ba me a ciki an tambaya abubakar ma me kake yi saboda ka kar wani yadda ya dora wa kansa rawanin tsiya da jin girma na banza ka iya na iya baka iya wa jama'a ban iya ba haza wasalam ya fi maka kusanci zuwa ga Allah Umar ya ce dan Allah ko wani zai taimaka min da wani nasi an ji wani hukuncin jariri dan Allah daga annabi malam a cikin sunna akwai tawadu da yawa da zaka koya wallahi umar wani ce a kwarai kuwa muna da bayani hamlu ibn malik ibn nabira ya ce ga shi wata ta kashe wata ta kashe mata dan ciki annabi ya ce lallai dan cikin shi kuma sai an ba da bawa ko baiwa bi gurra hukuncin kashe jaririn ciki to kuma sai an biya kudi a kansa an biya bawa za a ba da sadakar bawa ko a ɗauko bawa a matsayin mahukunci umar ya ce wallahi da ba dan naji wannan hadisin ba da wani hukuncin zan yi ba wannan ba ba khabar wahid bane wannan mai duk ana fassara shi ko abdin au ama duka wa kana la yuwarisu almar'ata min diyyati zawjiha hatta akhbarahu ad-dhahhak أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها عمر دا أفتوسع baya sa aka kashe shi yanda abin yake shine mace aka kashe mijinta in an kashe ba za a biya diya ba a lokacin da ake biyan diya to wannan kudin diyar da aka kawo umar a fatawarsa ai ba kudinsa ba ne ba kudi ne da ya mutu ya bari ba a'a kuɗi ne na hukuncin shari'a akan kashe shi wanda 'yan uwansa za a raba wa kuɗin kamar yadda idan mutum ya je ya yi ɓarna ya kashe wani za a zai biya diya ba aƙilarsa ne danginsa ne za su haɗa mai ba to sai umar ya ce ba wani rabon mace a ciki bara a ba wa mace ba don mijinta ya kashe an kashe mijinta kaga ya mutu an binne shi ba za a rabon gado ba ya ce to ba za a sa mata cikin rabon gado ba da haku ya ji labari ga yadda umar yake ba da fatawa ya rubuta mai takarda ya ce a'a manzan Allah ya fa ya ba wa matar ashima bababi diyar mijinta da aka kashe zance ya kare shi ashyam abdababi kisan kuskure ne aka yi mai a zamanin annabi aka ce a biya diya kamar yadda turmizi ya ruwaito rahimahullah kuma annabi ya ce a ba da gadon matar ta ci daga cikin diyar a tsakura mata kaga umar ya sauka daga me ra'ayinsa to haka ake so malami idan ya yi wani abu wadda yake ba daidai ba ya sauka a canja ba aibu ba ne sai a yabe shi a girmama shi amma mutum ya kafe a rashin gaskiya ورجع إلى حديث عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ya koma zuwa ga hadisin Abdurrahman ibn Auf cewa akan majusawa ku yi musu irin abin da ake wa ahlul kitab kamar yadda Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta Bukhari ma ya rawaito shi da ma'ana sannan wa akhadha Usman bi khabari Furai'a bint Malik fi sukuna ba'da an arsala ilaiha wa sa'alaha akwai hukuncin sukuna zaunar da mace bayan an sake ta an gane ko usman bin affan shi ma ya yi aiki da hadisin furai bintu malik da yake magana akan sukuna bayan ya aika mata ya kuma tambaye ta mijinta ne ya mutu manzan allah sarsam ya ce ta zauna a gidanta hatta ya bulugal kitabu ajala kenan wannan yana nuna mana hukuncin idan mace mijinta ya mutu a ina za ta yi ta kaba a gidansu ko gidan mijinta yawwa gidan mijinta kuma usman ya aiki da wannan da bai sani ba aka sanar da shi wa ya gaya masa furai'a mutum ɗaya ya aika aka tambaye ta ta gaya masa kuma ya aiki ya za a ce ba za a yi aiki da kabar wahid ba wa aliyun kana ya ƙulu kuntu idza sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allah bima sha'a minhu an yanfa'ani wannan hadisi imam Ahmad ne a cikin musnad وإذا حدثني عنه غير غيره استخلفته استخلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر هنا تشين مسند أبو بكر تشين مسند إمام أحمد وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب قال ما من عبد يذنب ذنبا ويذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ya ce in wani ya gaya man hadisi sai na nemi ya rantse kaga ya aiki da kabar wahid mutum ɗaya ne in ka gaya man ka rantse to na yadda ba zai ce sai mutane dubu sun faɗa ko kaza ba ya ce ga hadisi an gaya mini abubakar ya faɗa manzala ce babu bawa da zai zunubi ya alwala ya sallah raka'a biyu ya zo ya nemi gafarar Allah face Allah ya alkawari sai ya yafe masa yanzu wannan bai aiki da hadisin ba ya aiki da shi mu'allu shahid istahlaftuhu na sa ya rantse muna magana ne akan karban hadisin mutum daya khabarul wahid ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة المهاجرون da al'ansar sun yi saɓani dangane da wajibcin wanka idan mutum ya yi jima'i da mace mutum ya yi jima'i bai fidda maniyi ba shin sharaɗi ne wankan janaba sai mutum ya fidda maniyi ko ko idan idan taƙal khitana ne yi sabani muhajirun suka ce al'ansar ma suka ce arsalu aba musa ila aishata sai suka ainihin wato a tura abu musa zuwa na na aisha farawat lahum an nabi sallallahu alaihi wasallam idan masal khitanu al khitana wajaba al ghusl ana aisha ta ce ai annabi ya ce in kaciya ta taba kaciya wanka ta wajaba hadisin muslim da abu dawud da tirmidhi faraja'u ila qawliha su ma duka sai suka koma kan zancen wa Aisha haga ashe dai ana iya magana ana iya amfani da khabarul wahid واشتهر رجوع أهل, أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة mutanen ƙuba ba sun zo suna yin sallah ba ba su san an canja al'ibla ba mutum ɗaya ne ya zo ya ba su labari ya ce kai jama'a an fasaukar da aya je da dare an ce a koma a kalli ka'aba mutum ɗaya ne ya gaya musu suka ɗauki zancensa ashe ba laifi ba ne don mutum ɗaya ya faɗi magana aka ɗauka aka yi aiki da ita warawa anas ƙala kuntu asqi aba talhata wa aba ubaidata wa ubayyu bin ka'ab sharaban min fadiha إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار الجرار فاكسرها فكسرتها أنس yace ina shayar da Abu Talha da Abu Ubaida da Ubayyu kayan shaye-shaye na giya al-fadih tsimi ne na inabi ko na dabino shine fadiha muna cikin wannan sai ga wani ya zo mana da bayani cewa kai an haramta shan giya abu talha sai ya ce kaga mutum ɗaya ne zo ya anas tafi zuwa waɗannan jirar tukane na giya ka kakkarya su ka faffasa su ya ce sai na tafi ba ka sartuwa yanzu nan ba su yi aiki da khabar wahid ba sun yi wabnu umar إلى حديث رافع ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف شيما ابن عباس يقوم حديث أبي سعيد أكن تنجي لابن عمر شيكما يقوم أكن حديث رافع شيني حديث كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا نكر الأرض بالناحية منها مصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك حديث مسلم magana akan hayar gona da suke bayarwa ya ce muka raba gona a muna da gonaki na noma a madina mu ce ɓangare kaza mun ba da hayar gona na wane ne ba mamaki inda muka ba da hayan annoba ta same shi a samu matsala sauran inda ba mu bayar ba kuma ya kubuta ba mamaki kuma mu gonanmu inda ba mu ba da haya ba ta samu matsala inda muka ba da haya ya kubuta wannan yana nuna sun ya halatta kana da gona ka raba ta gida biyu ka yanka ko uku ka ba da haya idan aka samu mushkila wanda ka ba shi hayar gonarka sai Allah ya kiyaye aka samu fari a wurin ko kwari suka zo suka cinye amfanin shikenan asara shi zai dauka kamar yadda kuma kai ma gonarka ce sai ka ba da wuri can sai amfani ya yi kyau kai kuma naka aka samu matsala bai yi kyau ba sai kai haƙuri wannan kenan وكان زيد بن ثابت يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف karatunmu na yau kenan na faro muku ne don ku gane ina muka tafi muna ta kawo dalilai ne na aiki da khabar wahid فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت ما أراك إلا قد صدقت طيب زيد بن ثابت kun san shi ko yana da ra'ayin cewa um, idan mace ta je aikin hajji to ba za ta bar makka ba sai ta yi dawafi na bankwana hadisin muslim kun fahimce ni mace duk tsiya duk inda aka je aka dawo mai haila sai ta zauna ta yi ta jira ko lokacin tafiyar ta yayi sai ta yi dawafin nan na bankwana eh ibn abbas ya ce da shi ka da jinin al'ada ya same ta ta je umra ko aikin hajji cewa sai ta yi dawafin bankwana ko da tana al'ada sai ta jira fa akhbaratu ta ce a'a ai in dai mace tana jinin al'ada to baya kanta ba dole bane sai ta yi mai dawafin bankwana shi ba zai dubin sabit dubu matsayinsa bai san wannan ba faraja a zaidun ya haku sai gashi ya dawo yana dariya sai ya ce ibn abbas gaskiya ina ganin abin da ka faɗa fa gaskiya ne yanzu wannan mace ɗaya ce aka tambaye ta ta ba da amsa kuma ina so ku daɗa ganewa wannan yana nuna mana wannan yana nuna mana sahabban nan suna da tawadu a hakar ilimi idan sun ji wani abin da ba su sani ba suna sauka daga ra'ayinsu su bi abin da suka samu na ƙaruwar ilimi alamar ikhlasi da tawadu'un ɗalibin ilimi ko malami mai da'awa yayin da ya yi wata fatawa ko ya wani zance wani ya ce masa ga wani dalilin da ya fi naka to sai isauka akan wannan ra'ayi ya bi abin da yake daidai ko da ku na ƙasa da shi ne a daraja kuma wannan ya nuna suna girmama junansu in wani ya yi ba daidai ba sai a ce je ka tambayi wanci ko tambayi wani da haka ba wai iya madarar ilimin kawai za mu ɗauka ba za mu tsinci tarbiyya kuma a cikin karatun amma yana da wahala fa ka yi bayani ka ƙaƙale ka yi kaza sai wani zo maka da wata hujja da ta fita ka haka za ka cije ka daure ka ce alhamdulillah ce jama'a da na ba da fatawa akan kaza to yanzu na samu wani hujja da ta fitawa wata fatawa da malami na da ya gabace ni ya fi ni fahimta da ganewa na dawo kan wannan ra'ayi na'am Allah kaji Sheikh Jafar rahimahullah ta'ala a ARTB yayi karatu yayi tafsiri ya gama aka sa ARTB ayana aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-harami kaman amana yayi bayani mutane ba su ma san maimakon siqayat al-hajj sai ce suqiyal hajj da ya dawo karatu sai ce jama'a karatun da na muku lokaci kaza a kaza naga an saka ARTB nayi kuskure daidai din shine kaza ka duba malam na'am sai daidai gida yana kalla gani yanzu wannan rage mai daraja yi girma so mu yi wa kanmu tarbiyya islamiyya cewa wannan ilimi da kuke gani wannan karatu fa ba a gama shi har a mutu kuma ba wani abu ne ba ko ba in kai wani abu na kuskure kurin wani ya ce ma kuskure ne ka karba ko zagin ka yi ya ce ka yi kuskure karbi amma na gaya muku yana da wahala masu ikhlasi na gaske su ne suke iya wannan Allah ya samu a cikinsu malam ya ce wal akhbaru fi hada aksar min an tufsa wattafaqa tabi'una alaihi aidan wa inna ma hadasa al-ikhtilafu bainahum kaga hadisai akan wannan misalai ba za su yi irguwa ba ibnu qudama ya ta kawo mana ya ce ba za su yi irguwa ba akwai su da yawa na aiki da khabar wahid kuma wattafaqat tabi'una alayhi tabi'ai sun yi ittifaqi akai akan wannan hukunci a da waɗannan bayanai da yi an samu saɓani ne daga baya eh daga bayan tabi'a fa in qila la'allahum amilu bi asbabin qaranat hadhihi al-akhbar la bi mujarradiha kama annahum akhadhu bil umumi wa amilu bi sigati al-amri wan nahyi wa lam yakun dhalika sarihan fiha qulna قد صرحوا بأن العمل بالأخبار بأن العمل بالأخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع وتقدير قرينة وسبب ها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة وأما الأموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالات ظاهرة تؤبدنا بالعمل بمقتضاها فهي كمسألتنا وإنما أنكرها من لا يؤتد بخلافه واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم wato tasrih fa'in ƙila faƙad taraku al'amala bi akhbarin kathira falam yaqbal annabi sallallahu alaihi wasallam khabar zil yadayn ولم يقل أبو بكر خبر ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة لا أبو قافا جيد مالن يتي أم برن كوما بايا إيه أوكي okay. واتفق التابعون عليه تابعي التابعون تابعي دكا sun yi ittifaƙi a kan wato karɓan khabarul wahid da kuma aiki da shi ku riƙe wannan a matsayin ƙa'ida duk tabi'ai sun yadda za a karɓi khabarul wahid kuma za a aiki da shi kuma duk وإنما حدث الاختلاف بعدهم an samu saɓani ne bayan su wato tabi'ai mutane suka rabu bayan tabi'ai zuwa kashi biyu wasu suka tafi akan manhajin sahaba da tabi'ai fi kabuli khabaril wahid wal amali bihi wasu kuma suka saba wannan manhaji na ainihin wato aiki da khabar wahid da karbansa suka isa yadda suka yi ta kawo tawili to ga yanzu wannan dalilai da muka kawo gaba ɗaya ga i'tiradi nan malam ya kawo mana i'tirad yan mazhabu sani yan ra'ayi na biyu masu al'itiradu alal qawlil awwal wanda ba su yadda da aiki da khabarul wahid ba duk hujjojin nan da muka kawo za su kawo matsala fa in kila idan aka ce wato la'allahum wataƙila sahabbai da tabi'ai amilu bi asbabin sun yi aiki ne da wasu sababbai da sun yi daidai ƙaranat hadiyar akhbar la wato wasu sababbai da suka yi muƙarana da waɗannan hadisai ba wai su kaɗai ba kamar mai sun yi akzi sun yi aiki bil umum gamamman hukunci kuma sun yi aiki da sigatul amri wa nahi wala mai kun zalika nassan sarihan fiha fiha ne ko fiha ne fiha ne ni a nawa yawwa ba nassi ne sarihi ƙarara ba akwai ƙara'in akwai dalilai cewa siyag ne lil'umu ko lil'am ko annahi ko na makamancin wannan ba wai sahabbai sun yi aiki da khabarul wahid bane duk wannan bayanan da aka kawo ba sun yi aiki da khabarul wahid bane lali zatiha a'a karina ne mana duk wannan dalilai muka abokar ya karba umar ya karba usman ya karba waye ya karba ba wai da ainihin hadisan suka yi aiki ba sun yi aiki ne da karina wata hujja wani dalili to kuma wannan karina ba za ta zama hujja ba ba nassi ne sarihi ba ta malam ya ce kulna sai mu ba su amsa mu ce ma'ana wannan jawab ne an al'itirat ko قد صرحوا بأن العمل بالأخبار sun yi sarahar zance sun fito fili cewa za a yi aiki ne da hadisai saboda umar ya faɗa laula haza laƙadaina bi gairi lokacin da aka zo aka gaya wa umar hukuncin jariri annabi ya yi hukunci ga wanda jaririn da aka kashe uwarsa aka shi ma ya mutu ta ciki ya ce da ba don wannan hadisin khabar wahid ɗin da aka kawo mana ba ai da mun yi wani hukunci ba wannan ba ashe wannan ya nuna wannan ra'ayin na cewa wai sahabban ba directly da nassoshin suka yi aiki ba babu nassi sarihi wai da karina suka yi ba haka bane umar cewa laula haza da ba don wannan ba da mun yi hukunci da wani abu ba wannan ba laula hadal hadis to kaga wannan jawabi ne diyatul janin kenan ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع wannan yana nuna wani dalili ne karar cewa sahabbai suna aiki da khabar wahid san suke aiki ba su tsaya suka ƙi karɓan khabar wahid ba wai sai an samu wasu dalilai na waje da zai nuna wajibcin karɓa don su cewa suka yi masu inkari da aikin khabar wahid wai ba da khabar wahid din aka aiki ba dole akwai wasu dalilai a waje da suka karfafi hadisan karina ne ba wai zatin hadisin shi kadai ba ba nasi ba ne da za a aiki da shi a'a to ai sahabbai sun koma zuwa hadisin na Aisha akan wanka da ibn umar shi ma ya koma kan hadisin rafi a yace wa takdiru karina wa sababin hahuna ka takdiri qara'ina ma'a nasil kitabi wal akhbari al mutawatira kaddara samuwar karina a nan kamar ka ce ga nassi ne ba za ka yi aiki da nassi ba sai ka samu karina ai nassi ya wadatar kamar hadisi mutawatiri ya zo maka ka ce ba za ka yi aiki da shi ba sai ka samu wani dalili na waje aya ta zo maka ka ce ba za ka yi aiki ba sai ka samu wani hujja ta waje ya ce wa zalika yubtilu jami'al adilla ai wannan zai lalata dukkan dalilai na shari'a ma gaba ɗaya ake aiki da su sai mutum a kawo masa aya ya ce shi ba zai aiki da ita ba sai ya samu wani abu na waje sahabbai sun yi aiki da ayoyi da hadisai ba ba tare da wani qara'in ihtaffat biha ba sai an samu wani dalili da kewaye shi ba da an yi kin aiki da nassi sai an samu karina to wannan ai zai samu zai samar da hukuncin koran ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma nan da zai bata dukkan wasu dalilai da Allah ya ce abi ko manzon Allah ya ce abi wa amal umum wa sigatul amri wan nahyi maganar am ashewul am general zance ko siga ta umarni ko hani wannan sabitatun abu ne tabbatacce yajibul akhdhu biha wajibi ne ayi aiki da shi duk inda Allah ya bada umarni dole abi duk inda Allah ya hana dole abi walaha dalalatun zahira tu'bidna biha akwai dalilai na zahiri da aka bautar da mu da da su bil amali bi muftadaha mu yi aiki da abin da umarnin yake nufi ko abin da hanin yake nufi ai bi muktaza ad-dalala az-zahira kin wa amaluhum biha kuma sahabbai sun yi aiki da waɗannan ad-dalalat dalilai waɗanda suke na zahiri aikin da suke dalilun ne ala sihhati dalalatiha fa hiya ka mas'alatina dalili ne akan ingancin wato a aiki da manufar umarni ko manufar hani kamar dai matsalar da muke tattaunawa akai kenan ita ce suke umarni da hani umarni da hani din nan duk abin da Allah ya umarni ya ce a bari manufar wannan abin to sahabbai sun yi wannan sun yi aiki da shi don shine abautar Allah din mala ya ce wa inna ma an kara ha malla ya wutar dube khilafi haɗin lamirin yana koma ka addalalatun zahira wanda ya yi inkarin abinda nassoshi suke nuni na zahiri kamar siyagul umum da al'amur da annahi abinda suke nuni na zahiri wanda suka inkarin kada aiki da shi irin waɗanda ba za a lissafa saɓaninsu ba ne wa ta zaru bi annahu lam yunqal anhum suka ba da uzuri wai ba a ɗauko ba a nakalto daga sabbai ba fi sigatil amri wal umumi tasrih akan aiki da sigatil amri wal umum tasrihun wato abin da ya fito fili wai ba lam yuqal ilaina shay'un kenan min zalika dalla ala adami wujudi dalalatin zahiratin lil umumi wal amri wan nahi haisu takunu mahallan lit ta'abbud shar'i wannan ra'ayi ne ba daidai bane to ga wani inkarin da suka sake yi suka ce fa'in ƙila idan aka ce fa'in ƙila faƙattara kul'amala bi akhbarin kasira wai ai an samu sahabbai sun ƙi yin aiki da wasu hadisai masu tarin yawa a cikin wasu abubuwa masu suka faru da yawa wai sun ƙi aiki da hadisai akan wasu abubuwa da suka faru da yawa akan wasu labarai da aka ba su da yawa ga misali falam ya ƙbalin na biyu khabar ya daini akwai ƙisar ya daini hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya gama raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu raka'a hudu ce sai annabi ya raka'a biyu sai sallama wani mutum ana ce da shi khirbaq ibnu amr zuliyadaini sai annabi ya salla sai ce a kusurati salatu am nasit wai an rage sallah ne ya manzan Allah ko dai mantuwa kai ina so ku gane wani rikici ne aka kawo fa sai kun natsu waɗanda suke cewa ba za a karɓi labarin mutum ɗaya ba ga su suna kawo dalilai cewa ai sahabban ma ba su yi aiki da labarin mutum ɗaya ba bayan wancan fa wanda muka kawo khirbaq annabi ya sallame raka'a biyu a maimakon raka'a hudu a kusirati salatu am nasit to sai annabi bai karbi maganarsa ba sai da ya nemi ya tambayi wasu ya ce a haƙƙun ma ya ƙulu zule dai ni kaji abin da zai daidai fada to yanzu da daidai ba mutum ɗaya ba ne yanzu ba ya faɗi labari ba kuma annabi bai karɓi maganar ba sai da ce abin da zulya daini ya faɗa daidai ne hadisin abu huraira kaji ɗaya to ka samu amsar da za ka bayar abu na biyu ya ce walam yakbal abubakar khabarin mugira wahdahu fi miratil jaddati sai da abubakar as-siddiq mugira ya ba shi hadisi akan gadon kaka a gaban ku muka yi maganan nan wata kaka ɗanta ya mutu ta ce a bata jikanta ya mutu ta ce a bata abubakar ya ce jama'a ha to inda ana in ji su fada fada inda ana karban khabarul wahid me yasa abubakar bai karbi labarin wannan matar ba sai da ita tambaya ita tabbatar sai da muhammad bin maslama ya ce kwarai ko annabi ya ba ta gado matar wani wannan annabi ya ba da gado wa jadda a sudus ɗaya bisa shida ƙwarai kuwa su a wajen su hujja ne karfa ka canja ra'ayi fa wai kuna ganewa kuwa to hadda malam nasir ga wani dalilin wa umarun lam yaqbal khabar abi musa filisti idani daya wala khabar fatima binti qais fi sukuna wan nafaqati sayyidina umar ya yi karban zancen abu musa al-ash'ari a wajen al-istizan wajen neman izini idan za a shiga gida riwayar abu dawu abu sa'id al-khudri abu musa ne ya zo kwankwasa gidan umar ya nemi izini ya yi sau uku bai fito ba ya juya ya tafi umar ya fito ya ce ba ɗazu na ji muryan wane ba nan aka ce e sai ya ce ya aka yi da na ba shi kashi a nemo shi sai abu musa ya ce a a ai na ji annabi ya ce ne in mutum ya zo gidan wani ya kwankwasa sau uku ba a masa izini ba ya juya ya tafi umar ya ce sai ka nemo mini wanda zai karfafe ka akan wani abu ya tafi wajen sahabbai yana rawar jiki suka ce bari mu nemi yaron cikin mu abu sa'il khudri shine yaro a lokacin je ka ka raka abu musa ka karfafe shi akan maganar da ya gaya umar umar ya ce bai yadda ba ka ce ai a zamanin annabi ga abin da manzo Allah ya faɗa dab wala khabar fatima binti qais fi sukuna ko kuma haka bai karbi labarin fatima binti qais ba akan maganar wurin zama cewa ta mijinta ya sake ta sau uku uku fi sukuna bari gaya muku kissar miji ya saki mace saki uku shin za ta zauna a gidan bayan ya sake ta kuma zai ciyar da ita fi sukuna wa nafaka wannan wannan kes wannan kes din matsala ce fikihiya shin idan miji ya sake matarsa saki uku ba ya sake saki uku ba ina ce babu komai to zai ba ta wurin zama har ta gama idda to kuma zai ciyar da ita to abin da ya faru shine ta ce tsallaka ni zauji salasan mijina ya sake ni sake uku falam ya ji alli rasulullah sallallahu alaihi sukuna wala nafaqa annabi bai bani gurin zama ba da abin da zan ci ba umar labari ya zo masa ya ce la nada kitaba rabbina wa sunnata nabiyina li qawli imra'atin la nadri a sadaqat am kadhabat shi a wajen umar ya ce ba za mu taba barin littafin Allah da sunnan annabinmu da ya koya mana ba mu zo mu ɗauki maganar wata mace da ba mu sani ba gaskiya ta bada ko ƙarya ta bada mu abin da muka sani a shari'a in mutum ya sake matarsa zai ba ta wurin zama kuma zai ciyar da ita shi umar bai san ba cewa banda matar da aka sake ta sake uku kurin abin da aka sani a shari'a ina ce in mutum ya sake matarsa kawai za ta idda a gidansa ba shi zai bata wurin zama ba sannan kuma ba zai ciyar da ita dole ya mata cefa ne haka shi umar ya tafi akan wannan ashe bai sani ba akwai wani hukunci ban da fa wanda aka mata saki uku babu kome ba mata ta zo ta ba da labari ya ce kai ina yaushe za mu bar magana Allah da magana annabi mu zo mu kama ra'ayin wata mace mu sani ba gaskiya ta faɗa ko ƙarya ta yi kaji wannan kaji kaji ina loda maka na nawa kenan eh wa aliyun kana la yaqbalu hatta yastahlifa muna sane aliyu wani lokacin baya karban magana in an kawo masa in mutum ya bashi labari sai ya ce ya rantsi sai ce rantsi suka ce wannan dalili ne ba a karban kabarin wahid ya ce wa radda aliyun kabara maƙil ibn sinan al-ashja'i fi barwa binti washiq wa radda ibn umar kabara abi hurairata fi anna man salla alal mayyiti falahu qiratun wa raddat aishatu kabara ibn umar fi ta'adhibil mayyit bi bukai ahli alayhi malam fa ya lodo abubuwa fa ya ki karban hadisin maqil ibn sinan al-ashja'i akan barwa sunan wata ce bintu washiq ar-ruwasiyya al-kilabiyya ko al-ashja'iyya hadisin ashabu sunan suka ruwaito shi daga shabi daga masruq daga abdullahi bin mas'ud wani ne ya auri wata mace sai ya mutu bayan ya aure ta bai sadu da ita ba kuma bai gaya mata ga sadakinta ba sai aka ce lahar sadaku kamilan wa alaihal iddatu wa lahal miras ya aure ta bai fa sadu da ita ba bai kuma danka mata sadaki ba tana da sadakinta duka kuma za ta yi idda kuma tana da gadansa makil ibn sinan ya ce a'a ya aliyu ni fa na ji annabi ya yi hukunci akan barwa bintu washe ya maida wa aliyu martani da wannan hadisi min jihati isbati sadaki shi aliyu yana ganin cewa tana da gado tana da idda amma ba ta da sadaki to an samu wannan mushkila na'am ban ji ba fa idan na katum almu'minat thumma talaqtumuhunna fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna za mu zo kai karka da mu yanzu dai ba yanzu dai gashi kaji abin da aka ce ma ibnu umar ya juyar da hadisin abu huraira da yake cewa man salla alal mayyiti balau qiratun ba muna da hadisi ba cewa duk wanda ya salla wa mamaci yana da kiradi ba akwai ba ibnu umar bai karbi wannan hadisin ba har sai da umar ya aika wa ummul mu'minina aisha yana tambayin ta wai haka ne sai ta ce sadaka abu huraira abu huraira gaskiya ya faɗa ibn umar ya ce to zance ya ƙare tun da na aisha ta ce sadaka abu huraira zance ya ƙare ya ce tab laƙar faratna fi ƙarari kasira lalle mun yi sakaci akan kiraɗi kiraɗi mai yawa da muka bari aka yi ta sallah ba ma nan waraddat aisha ita ma nana aisha ai an ba ta hadisin ibn umar cewa ana yi wa mamaci azaba da kukan da iyalinsa suka yi masa duk wanda ya mutu iyalinsa 'ya'yansa 'yan uwansa danginsa suka yi masa kuka to sai Allah ya masa azaba nana aisha ta ce ta ce wannan hadisin ya ci karo da ƙur'ani Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukra ai wata mata wata rai ba ta ɗaukar nan wata rai yaya mutum zai zo ya faɗi ya mutu kawai don iyalinsa sun masa kuka a zo a yi masa azaba da kukan da iyalinsa suka masa wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina ta na ba'atha rasula da fadin sa wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay to malan ya ɗebo abubuwa masu tarin yawa wannan duk hujjojin da duk an ba da dalilai na karban kabar wahid duk kun miƙa wuya ko na e nam nam nam na'am banda sahabbai a ciki wanda duk ba sahabi bane an gani eh akwai labari na yau da gobe akwai riwaya ka gani akwai labari na yau da gobe akwai riwaya labarin yau da gobe daban riwaya kuma da mutum ya kawo maka shi ma mai daban amsar waɗannan abubuwan gaba